إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن من أهم الأمور التي على الإنسان أن يعتني بها مأكله ومشربه وللأسف الشديد لقد صار هم أكثر الخلق في زماننا هذا جمع المال والفطن الذكي من يجمع أكثر لا يبالي من حلال كان هذا المال أو من حرام المهم أن يجمع ويكنز ويفني عمره وينفق زهرة شبابه ويسهر الليالي الطوال ويجول الدنيا ويطوف شرقا وغربا جنوبا وشمالا في جمع المال ذلك لأن الإنسان مجبول على حب المال وقد يحمله حبه للمال على أن يجمعه ولو من الحرام ولا يبالي قال ربنا جل وعلا وتحبون المال حبا جما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين, ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أو من حرام أخرجه البخاري عباد الله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تجنب أكل المال الحرام ليس هو فحسب بل جميع أهله قال صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها رواه البخاري عباد الله يقول وهيب بن الود رحمه الله والله لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك حتى تعلم ما يدخل بطنك من حلال أو حرام عباد الله إن المال فتنة عظيمة قد يفتن به الإنسان فيبيع دينه من أجل الحصول على المال ولذلك أصبح من أوجب الواجبات على الإنسان الحذر من فتنته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن أكل البال الحرام ليس من الذنوب الصغيرة بل هو من كبائر الذنوب وعظائمها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله يا رسول الله وما هن فذكر منها اثنين هما بعض صور المال الحرام أكل الربا وأكل مال اليتيم عباد الله يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك 'yan uwa musulmi a yau hudu mu tana magana bisa kan abin da ya shahi can haram mu sani 'yan uwa musulmi a yau muna a cikin wani lokaci wanda so da yawa mutum bai kula da abin da yake ci bai kula da abin da yake kai wa iyalin shi shin daga halaka yake koko daga haram yake mu sani 'yan uwa musulmi musulmi dole ya kula da abin da yake ci da abin da yake sha dole ya kula da su saboda a wannan zamanin da muke ciki wanda ke da wayo shine wanda yake kowa tara dukiya wanda ke da wayo shine wanda yake kokarin kullun ya ga cewa ya tara mai yawa daga ko ina zai samu wannan dukiya to zai iya samunta ba ruwan shi da cewa daga halaka ne ko daga haram wannan dukiya take mu sani yan uwa musulmi mun yi makamu mummunan sabu cewa mai dubara shine wanda ya iya tarawa a cikin kankanin lokaci duk lokacin da aka ce za a tarawa a cikin kankanin lokaci to ka sani da cewa sai an yaki halak yaki haram saboda baka yi kowa shekaru ba baka yi kowa ganewa ba baka yi kowa iyawa ba amma za ka ganin wani a cikin wannan irin wannan sana'ar da kake ya yi shekara goma bai tara irin abin da ka tara ba lalle akwai albarka ta rayuwa amma ka san menene kake tarawa a cikin abin da kake tarawa mu sani yan uwa musulmi san dukiya san samu san tarawa ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un ɗan adam wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan ɗabi'a cikin alkur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ɗan adam yana da irin wannan ɗabi'u a cikin hadisan shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so wanda yake mai yawa so wanda ya wuce iyaka ba a ce kakka so dukiya ba a'a duk inda dan adam yake yana son dukiya yana son ya samu amma ba a son ka wuce iyaka wajen wannan idan ka wuce iyaka to ka tabbatar da cewa sai ka hada a cikin haram annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi ingantacce yake cewa layatiyanna alan nasi zaman tabbas sai wani zamani ya zuma mutane la yubalil mar'u bima akhadha almal mutum ba ruwan shi idan ya dauki dukiya daga menene ya dauke ta daga halaka ne koko daga haram kinan ba ruwan shi wannan dukiya ta halaka ce koko ta haram wannan zamanin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ambatawa da alama mun kawo a cikin wannan lokacin idan ka karanta tarihi na mushirkai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ganin cewa akwai ɗabi'u na gaskiya da amana da ke da tsakaninsu akwai ɗabi'u waɗanda suke nuna maka cewa mutane ne waɗanda suke masu riko da gaskiya mutane ne waɗanda suke kula da dukkan abin da suke aikatawa idan ka ɗauki kista hijira annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga mutumin da ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawalin cewa zai zauwa bayan kwana uku a cikin kogon da suka laɓe da shi da abubakar siddiq radiyallahu anhu zai zawa ya nuna musu hanyar madina wannan musulun kahiri amma kuma duk da irin sakamako da kyauta da aka ce za a ba duk wanda ya nuna inda sa annabi sallallahu alaihi wasallam suke wannan bawan annan bai nuna su ba saboda abin da yake gudu a rayuwar shi a gaya mashi magana cewa ya taɓa cin amanar wani ya yi asarar wannan raƙumin ɗari ɗari biyu kenan saboda dukkan mutum guda daga cikinsu an ce raƙumi ɗari za a bada ya yarda ya asarar raƙumin nan ɗari biyu saboda ya tsira da mutuncin shi so nawa muke yarda da rishi akan mutuncinmu so nawa yau idan mutum ya riƙe mutuncin shi ya ƙi karɓa haram ko kuma ya tsaya yana tsantseni sai a ɗora ganin cewa sakare ne wawa ne bai san abin da ke ba kinan wane ne mai hankali mai hankali shine wanda zai cin dukiya daga duk inda ta zo mushi ta kowane hali ta zo mushi kinan kaga ta wannan huskan idan al'umma ta kasance ta musulmi ba ta da ɗabi'u wa'anda za su kwaɓe ta daga aikata aiki wanda yake ba mai kyau ba sai ya kasance ɗabi'un mushrikai wa'anda suke bauta ma gumaka sun yi ɗabi'unsu na mu'amala Allah kiyaye mu ƴan uwa musulmi mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gudun haram kuma haram ɗinan da yake gudu ba wai irin haram ce irin wagata ba kaɗai ba a'a dukiya ta zakka ko kuma ta sadaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ma famin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ita ce yake gudu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce a cikin wani hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito annabi yake cewa ina dawowa a wajen iyalina so da yawa nake dawowa gida yace fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi sai in sami wani dan dabino yadda a bisa kan shinhuda ta irin abin nan ka zo ka tara dabino ko kuma ka tara wani biskit ko ka tara wani abu a cikin daki yadda yace summa arfa'u hali akulaha yace sai in daga dan dabinan nan in dauke shi in yi nihin in sa shi cikin baki na dan in ci yace summa akhsha an takuna sadaqa yace sai in yi gudun kai ya kasance dan dabinan nan na sadaka ne ni kuma sadaka ta haramta gare ni da inda iyali na diba sadaka ce aka haramta mashi kawai amma yake gudun wanga dan dabinan kai ya kasance na sadaka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ulqiyaha sai in jiwa da wannan dan dabinan ai ya san da cewa haramun ne cin sadaka ga iyalan gidan shi kenan tunda suna jin tsoron zuciyar shi ba za su ma karɓar da bina na sadaka bale a ce har yara sun yi wasa da shi har sun yadda shi bisa kan gadon shi duka wannan ya san da shi amma dan tsantseni dan ƙoƙarin nisanta haram ta kowane hali yake barin cin wannan abin don saboda ya kare kan shi daga haram yan uwa musulmi akwai wani mutunan kirki da ake ce mashi wahayb bin al-ward yake yi ma wani dan uwan shi nasiha yace mashi wallahi law qumta maqama hadhihi sariya suna cikin masallaci ne yace ma dan uwan nashi yace wallahi da ka dora tsayuwar sallah kamar tsayuwar ginshikin masallaci irin wa'annan ginshikan guda hudu wanga ginshikin ba wanda ya shi tsayuwa a cikin wannan masallacin shi ma ke rike da masallacin dake baki ne to da a ce ka zama ginshikin masallaci iyaka tsayuwar sallah a cikin masallaci iyaka bauta Allah dai ko ya ce wallahi ba zai unhanar da kai da komi ba a wajen Allah matuƙar baka san abin da ke shiga cikin cikinka ba haram ne ko halak kenan ina sallaka ina zakaka ina azuminka ina sauran dukkan ibadodinka in ba ka kula da abin da kake ci ya zama ga banza Allah kiyaye yan uwa musulmi mu sani wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ta da shi dukiya haka annabi sallallahu alaihi ya ambata yace kowace al'umma da abin da aka jarabce ta da shi wanda wannan abin shi zai dora ba su wahala kana ganin dai yahuda abin da yake ba su wahala mata ne to su kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa fitnatu ummati almal fitna al'ummata ita ce dukiya dukiya ita ke sa kame da hori ya kuma baki kame da baki ya kuma hori san dukiya shi ke sa ka iya kin yin hukunci da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi san dukiya ke sa ka canza ma'ana aya kana yi kana gani san dukiya ke sa ka ƙi gayin gaskiya saboda abinda kake gudu wannan mutumin wanda ke ba ka zakka idan ka gayi gaskiya bisa kan sana'a shi ba mai kyau bace ba ya hana ka to duka dukiya ke kayan irin wannan dukiya na canza yaro tana canza mace tana canza babban mutum tana canza limami tana canza babban malami tana canza mai mulki duka dukiya ta isa ta canza su shi yasa turawa a wannan zamanin suke cewa dukkan mutunan da kake ganin cewa yana da riko da gaskiya baka kawo farashin shi bane ba kowane mutum yana da farashi suke cewa su ba su yarda da cewa ma akwai ma wani mutum da dukiya ba ta canza shi ba in kaga mutum yana ce a shi rukon gaskiya yake a kaza suka ce ba a kai ga farashin shi ba kidan kaga duniya ta yi wata lalacewa ce wadda ake ganin kowa ma na da farashi a cikinta Allah kiyaye yan uwa musulmi sani cin haram ba wai karamin zunubi bane ba so diya muna ganin cewa idan muka ci haram muka tai muka yi haji muka roki Allah subhanahu wataala ya himu mu ko kuma ka tai umra shikenan a'a ita cin haram ba wai karamin zunubi bane ba wanda a iya karkare maka shi ta hanyar yin alwala da yawan takon ka zuwa ga masallaci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wasu hadisai a'a ita tana daga cikin kaba'ir zunu mayyan zunubai ne wanda sai da tuba ta gaskiya sai kayi tuba ta gaskiya layin shirka suke layin zina layin sata layin dukkan wani abin da ka san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa kaba'ira ne to cin haram yana ciki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ambata mayan laihuka guda bakwai waɗanda suke halakar da mutum in kaga mutum na irin waɗannan laihukan to ka san da cewa ya halaka sai in ya tuba kahin ya mutu cikin waɗannan laihukan guda bakwai masu halaka mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga laihi guda biyu wannan laifukan guda biyu dukkansu suna da alaƙa da cin haram na daidai shi ne akalun riba cin riba duk wanda ya ci riba ya ci haram wa akalu malil yatim cin dukiyar maraya ita ma tana daga cikin wa'annan guda bakwai din kaga ita kadai cin dukiyar haram ta ɗauki guda biyu daga cikin bakwai a cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana saboda haka yan uwa musulmi hudu mu a yau tana magana ne bisa kan shin me ke faruwa idan mutum ya saba ma kanshi da cin haram wace ukuba yake samu a duniyar shi da lahirar shi wani sakamako Allah ke mashi duniyar shi da lahirar shi ne za mu gani akwai sakamako guda goma na duk mutumin da ke can haram duniya da lahira na ɗaya dai a duniya Allah bai karɓa addu'a shi kai ta addu'a Allah ya maka kaza Allah ya biya maka bukatar ka Allah ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza bai me yasa saboda can haram ya isa dalili hadisi na da ke cikin arba'una hadisa na wannan mutum mai daga hannuwan shi zuwa sama yana cikin halin balaguro ya muddu ya dai ila sama ya rabbi ya rabbi yana cewa ya ubangiji ya ubangiji yana roƙon Allah Allah ya taimake shi sannan muna cewa wanda ke cikin halin balaguro a da shi karɓa ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu ɗabi'u wasu halaye wa'anda yake aikatawa wa'anda za su hana Allah ya karɓa mashi yace wa mat'amuhu haramun abincin shi haram ne wa mashrabuhu haramun abin shan shi haram ne wa malbasuhu haramun tuhar da ya sanya haram ce wa ghuzziya bil haram sannan abin da ya ce girma haram ne habbaban shi ma da haram ya ce da shi nan ba ana nufin guzuri ba yadda wasu ke fasara ba ba guzuri ake ni nan ba abin da ya ce girma shine ghuzziya an ce da shi haram an sha da shi haram haram din ake sa mishi a matsayin tawahi shine ake ni nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa anna yustajabu lahu ta yaya Allah zai karba mishi wani malami yake cewa la tastati'u al-ijaba wa qad sadarta turqaha bil ma'asi kakka dora doka cewa Allah bai karba addu'arka ba kana tayi Allah ya ki karbawa alhali hanyar karba karihe ta da saban Allah da can haram in kana cin haram to za ka ta roƙon Allah ka gaciya babu tasiri kinan idan kana son addu'a ka ta karbu kai tsaye to ka tabbatar da cewa abin da kake ci kuma kake sha halaka ne to zaka samu wani hattafin da ma yake sallah bisa kanshi na haram gidan da yake ciki na haram to ina magana kinan ukuba ta farko a nan duniya shine ba a karba addu'a ka ukuba ta bi yan uwa musulmi zare albarka daga cikin duk abin da ka samu duk abin da zaka tara in dai haram ne ka tabbatar da cewa karshen shi sai ya kasance ya lalace shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ga mai cin riba yace yamhaqur lahur riba yamhaqur lahur riba wa yurbi sadaqat Allah na zare albarkar da ake samu a cikin kudin riba sannan kuma yana yalwata sadakoki yana sa su hauhawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ahadun akthara min riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah ba wani mutum wanda zai cika cin riba face sai ya kasance ƙarshen al'amarin shi talauci duk mai cin riba ƙarshe sai ya lalace duk mai cin riba ƙarshe sai talauci ya kan mushi ba ta uku ƴan uwa musulmi shine duk mai cin riba sai Allah ya fushi da shi duk mai cin haram nake son in ce maciyi haram Allah na yin fushi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mu a cikin wani hadisi cewa man halafa man halafa yamina sabrin liyaktata biha ma lamri'in muslimin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban duk mutumin da ya rantsuwa ta ƙarya dan ya ci duke wani irin abin da muke yi a cikin kasuwa ka ta rantsuwa akan cewa wannan abin an taya shi kaza ke ta rantsuwa da Allah ko kuma ka yi rantsuwa akan kai sai ka ci haƙƙin wani ka rantse akan kaza kaza ne kuma ba haka nan bane ba yin rantsuwa don ka ci dukiyar wani ko ta halin kaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da yayi wannan abin sai ya hadu da Allah Allah na hushi da shi shi yasa Allah subhanahu wataala yace innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim duk mutanen da suke yin rantsuwa dan su ci dukiyoyin wasu mutane to irin wa'annan mutanen ba su da rabo a lahira kadiba irin rantsuwar da mutane suke bisa kan wazaf ya aiko maka yadi wadan za ka san yadi sai ya rantsi da Allah takalmi sai ya rantsi dukkan wani abin da zai aiko maka in dai bisa kan wazaf zai aiko maka shi in ka gan shi ga hili sai ka rena shi amma ya ta rantsuwa akan cewa wannan abin kalite ne ala dole siyasa Allah cikin abu me yasa ake sa Allah dan ka yarda saboda kai bawan Allah ne na kware ko to duk wanda ya cuci bawan Allah na kware to yana yaki da Allah ne bawa da wannan bawan baka sai Allah ya ya ya ya bi mishi haƙin shi to mu sani Allah subhanahu wataala ce irin wa'ancan mutanen ba su da rabo lahira wala yukallimuhum Allah Allah bai musu magana ran tashin kiyama wala yanzuru ilaihim Allah bai ma kallon su wala yuzakihim Allah bai tsarkake su walahum azabun alim sannan kuma suna da azaba wadda take mai radadi Allah ya kiyaye mu ƴan uwa musulmi mu sani duk mai cin haram to Allah ya tsine mishi albarka ba ma sai ka ce Allah ya tsine mishi ba dukkan wani maciyi haram za a ganin Allah ya tsine mishi ko ta alkur'ani mai girma ko kuma ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai abin da ya shahi riba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidahu dukkan su Allah ya tsine masa albarka mai cin riba da wanda ke rubuta riba da wanda ke yin shaida duka wa'annan mutanen baki ɗansa Allah ya gama su ya tsine masa albarka in ka zo wajen abin da ya shahi cin hanci da rashawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu rashi wal murtashi wani hadisin ma sai da ya kara da cewa warra'ish Allah ya tsine mai ba da rashawa da wanda ke karɓar rashawa da wanda ke tsiga tsakani don saboda a daidaita a ba da rashawa shine arra'ish dukkansu Allah ya tsine musu in ka zo wajen barawo mai sace mutane takalmi ko moto ko wani abu kai ko ma barawo ne wanda ke sata igiya kai ko barawo ne wanda ke sata kwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine mishi albarka ya ce Allah ya tsine mishi la'anallahu sariqa Allah ya tsire tsine ma barawo yasriqul baydata wanda ya rasa abin da zai sata sai kwai to in an tsine ma barawon kwai ina ga barawon masallaci shi sa duk mutumin da ya sa kanshi sata irin ta masallaci ka zo ka sace ƙura'annan masallaci ko ka sace takanin mutane suna sallah irin wa'annan mutanen Allah na rihi akan zuciyar shi su ƙarshe rayuwarsu su kasa gane gaskiya su kasa bari rishi bai da daɗi an sani amma kakka ɗora yin abin da kai da kanka kasan da cewa Allah na iya yin rihi akan zuciyarka ka ƙidawa kwata-kwata daga wannan zunubin Allah kiyaye wajen abin da shahidin lallai masu canza ma mutane iyakoki ko na gona ko na gidaje ko na hilaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard duk mutumin da ke canza alama ta iyaka ko ta gona ko ta gida shi ma Allah ya tsine mashi albarka wajen sai da giya me sai da giya annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma Allah ya tsine mashi kai shi wanda ita giya an tsine ma mutanenta ta huska goma huska ta harko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lu'inatil khamru ala asharati awjihin an tsine ma giya ta huska goma huska ta harko bi ainiha ita kanta giya tsinanna ce wa asiriha wanda ke yin giya mai tatso ta mai yin ta shi ma Allah ya tsine mai albarka wa mu'tasiriha wanda ma ke sa a tatso mushi din shi ma Allah ya tsine mishi kenan me yi da wanda ya sa ai wa ba'iha da wanda ake dauka a kai mishi ya saida Allah ya tsine mishi wa mubta'iha mai zuwa ya saye shi ma Allah ya tsine mishi wa hamiliha mai daukar giya bisa kan adaidaita ko bisa kan ate shi ko bisa kan mota shi shi kan kanshi Allah ya tsine mishi sannan wal mahmulati alai ita kanta adaidaita da aka dauki giya bisa kanta ko mota ko moto ko keke ko ma menene shi ma Allah ya tsine mishi albarka wa akili samaniha wanda ke cin ita kudin dukiya mai cin kudin shi ma aka yan mishi shi ma Allah ya tsine mishi wa sharibiha mai sha shi ma Allah ya tsine mishi wa saqiha wanda ke bi yaro wanda ke dauka yana zuba mutane a cikin restaurant shi kan kan shara an tsine mishi to sai ka diba gani ta wace huska zaka samu kanka mahita cikin irin wannan wuraren guda goma babu wanda hita a cikin wannan kuma idan aka ce giya ba ana nan wai giya wannan ba duka kwaya da dukkan abin da ke sa maye duka yana ciki duk wani abin da ka san da cewa yana sa maye ko ya yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce giya ne kidan yana cikin wannan abu yana daga cikin abin da ke samun mutumin da ke cin haram a lahira azaba ta lahira wannan aje ne wannan ko hadisi ma ba sai mun karanta ba saboda kama ta lokacin ma bisa kan wannan duk mutum da aka ce a nan duniya an tsine mashi aikai ka tabbatar da cewa lahira ma bai da rabu mun karanta aya can baya kiran za mu ci gaba na shidda adamu qabuli sadaqatihi mai cin haram ko ya sadaka Allah bai karba ka ci haram ka zo ka ji ana magana wa'azin kasa waka kawo taimakonka ka kawo Allah bai karba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah bai karɓa abu sai wanda yake tsarkake na halak in aka ce tsarkake na ana nihin na halak shi ne ake ni wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai karɓa sallah ba tare da alwala ba ba tare da tsarki ba wala sadaqatun min hululin haka Allah bai karɓa sadaka da dukiya ta zalunci dukiya ta sata Allah bai karɓa nan in ka lura kamar misali ne Allah subhanahu wa ta'ala ya maka yadda ka san idan mutum ya yi sallah bai yi arwalla ba to haka idan ya ba da dukiyar shi a matsayin sadaka Allah bai karbata ka san dai in mutum ya yi sallah bai yi arwalla babu wannan sallah ko ko yaro ya san da haka nan ko to shi ma wanda ya ɗauki dukiya haram ya yi sadaka da ita baya da lada na bakwai yan uwa musulmi cin haram yana sa mutum ya ɗora haɗuwa da jarabawoyi kala-kala na duniya Allah na jarabta bayan shi na kwarai a wannan duniya haka nan ne amma idan ka ga wata jarabawa wadda ake yi ma wani mutum wanda kai ka san ba na kwarai bane ba bai da tsantseni to ka tabbatar da cewa uquba Allah ce ta fara sabka akan shi wani lokaci uquba cin haram idan Allah ya tashi sabko da bala'i yana shawa har 'yan garin su ma su kan kansu 'yan garin wani abin yana samun su Allah kiyaye na takwas ‘yan uwa musulmi ko kuma in ce na tara duk mai cin haram zuciya shi tana lalacewa kuma sannan zai rasa jin daɗi na ibada Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa jin daɗin karatun ƙur'ani ba ba zai taɓa jin daɗin ƙiyamun lail ba ba zai taɓa jin daɗin yin azumi na kwanakan nan guda uku da ake a cikin kowane wata ba azumin attanan da alhamis da sauran dukkan wasu nau'uka na ibada ba zai taɓa jin daɗin su na goma cin haram yana sa mutum ya dora haima saban Allah kaga bai yin komai idan ya saba ma Allah ya dora haye musu shi yasa sahal radiyallahu anhu yake cewa man akala haram duk mutumin da ya ci dukiya ta haram asat jawarihu sha'a am aba wallahi yace sai gaban shi sun saba ma Allah ko ya so ko bai so ba ko yana so ko ba ya so sai gaban shi sun saba ma Allah alima aulam ya amal ya sani ko bai sani ba sannan wa yatba'u zalika hulula saktillahi wa ghadabihi alaihi in ko gaban shi suka sa'a ma Allah abinda ke biyo baya shine Allah subhanahu wata'ala ya hushi da shi Allah kare mu daga cin duki haram muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya arzuta mu da cin halak Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ƙwarin gwiwa na tsaya bisa kan halak muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya wadata mu kuma da halak marasa lahiyar na musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya mamatan mu na musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu sai mu tsaye da sallah